من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan jimadar ula shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 11 ga watan 1 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-sheikh abdussalam ibnu birjis alu abdulkarim Allah ya ji kamalin da rahama yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta mana ne dai a cikin babin da yake bayani game da imani wanda malam yana ta kokarin fito mana da mas'alar da take bayyana cewa imani wani abu ne da yake tabbace a cikin zuciya baki ya furta shi aiki ya gasgata shi dukkanin imanin da ya wafinta daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda ukun to imanin bai cika ba dole sai ya kunshi zuciya ya kunshi harshe ya kuma kunshi aiki gaba ɗaya sannan malam yana ta kokarin fito mana da cewa imani al'amari ne da yake karuwa yake raguwa yakan karu sakamakon karuwar aikin alkhairi na mutum ya kuma ragu sakamakon raguwar aikin alkhairi na mutum mun tsaya a daidai inda malin yake inda malin ya kawo mana ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa saddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin akan wannan ayar maka tsaya zamu da zamu ci gaba insha Allah ta'ala malin ce wa laysa huwa qawlan wa i'tiqadan duna 'amali malin ce shi imani ba zance ne kadai da baki ba ba kuma kudircewa a zuci bane kadai duna amalin banda aiki kamar yadda wasu suka kudirce wannan bayanin ne mana shi satin da ya gabata nace wasu suka ce imani idan al-iman huwa al-ma'rifa wanda nace shine abinda jahmawa suka tafi akai da wasu wanda suke biye da su cewa imani kawai shine idan ka san Allah a cikin zuciyarka shikenan kai imani saboda haka duk mutumin da ya san cewa akwai Allah ya yarda da Allah shikenan mumini ne haka suka haka suka faɗa wasu kuma suka ce a'a imani sai ka faɗa da baki sannan kuma zuciyarka ta kudirce amma ba sai ka aiki ba abin nufi duk aikin da zaka yi na sallah da azumi da sauran ayyukan ibada ba sa cikin imani to shine malam da yake hada sai musu raddi a baya mun ji yayi raddi ga wanda suke cewa al-iman wal ma'rifa wanda shine muka wuto a satin da ya gabata yanzu kuma shine yake cewa imani ba zance ne kadai da baki ba da kuma kudircewa a cikin zuciya duna amalin banda aiki wannan ba shine imani ba li'anna Allah saboda Allah madaukakin sarki sammal a'mala imanan ya ya ambaci ya kirawo wasu daga cikin ayyuka da sunan imani kama qala ta'ala ko fa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki bai kasance yana tozartar da imaninku ba sai malai ce ai salatakum ila baitul maqdis abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da Allah bai kasance mai tozartar da imaninku ba abinda yake nufi da imaninku anan shine sallar da kuka yi kuna fuskantar baitul maqdis wacce sallar da kuka yi a baya Allah madaukakin sarki ba zai tozartar muku da ita ba ita ma tana nan ya karba zai ba kula da akanta abin da ya faru yan uwa shine kun san lokacin da aka fara sallah a garin makka annabi tsira da amince tsara tabbata a garin shi ka'aba yake kallo lokacin da ya hijira daga garin makka ya koma madina sai Allah madaukakin sarki ce juya kuma ya koma ya kalli baitul maqdis masallacin baitul maqdis kenan saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daina kallon ka'aba ya ci gaba da kallon baitul maqdis tsawon wasu watanni 18 ko abin da ya kama da kamar da ruwayoyi suka tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ana sara'ayin ya fi son kallon bai ya fi son kallon ka'aba akan baitul maqdis saboda yahudawa suna ta aibata shi cewa ai tun da ya dawo yake kallon baitul maqdis to da sandama addinin namu zai da shi ne addinin gaske tun da ya yarda da alƙiblar mu to yanzu ma addinin namu daga baya zai dawo yadda da shi shine Allah madaukakin sarki ce qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram sai Allah madaukakin sarki ce masa a mun ga jujjuyawar fuskarka a sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fata yana kyakkyawan zato Allah subhanahu wataala ya mai da shi kallon alƙiblarsa tana ita ce ka'aba ba baitul maqdis ba sai Allah madaukakin sarki ce to daga yanzu hukuncin ya canza ka daina kallon baitul maqdis dawo ka ci gaba da kallon inda kake kallo da shine ka'aba to kada ku manta an yi wajen wata goma sha wani abin ana kallon baitul maqdis to shine musulmi a lokacin suke tunanin cewa waccan sallar da suka yi a baya suka kai baitul maqdis menene matsayin ta kamar duk ita ta lalace kenan Allah madaukakin sarki bai karɓa yanzu sabuwa za a fara to shine sai Allah madaukakin sarki cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum waccan sallar da kuka yi a baya kuna kallon baitul maqdis Allah madaukakin sarki bai kasance mai tozartar da ita ba al-imanu huna bi ma'ana as-salah ina fata an fahimta abinda ake nufi da imani anan shine sallah Allah madaukakin sarki bai kasance mai tozartar da imanin ku ba sallar da kuka yi a baya ita ma Allah ya karba za a ba kula da akan ta to kun ga ƴan uwa sallah mai ce aiki ne aiko kuma Allah ya kira shi da sunan me imani to ashe imani ba kadai yana gasgatuwa a cikin magana ba ce kadai da kuma itikadi kudurcewa a aiki ma Allah madaukakin sarki ya kira shi imani kamar yadda kuma hadisi sun tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo ayyuka da imani kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah ta'ala mala yace wa fi sahihain min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce li wafdi abdul qais ga wannan tawaga ta mutanen abdul qais wasu jama'a ne da suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kukan cewa akwai kabilar da suke kabilan mudar akwai rikici ko fada tsakaninsu da su kuma idan za su wuce ta garinsu su zo don annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dole sai sun wuce ta wajen mubar idan sun zo wucewa kuma suka gansu ba su rabu da su ba yaki za a yi a kashe na kashewa to sai suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi korafin cewa ya rasulallah waɗannan kabila ta mudar sun shiga tsakaninmu da kai ba ma samun mu zo wajen kashe watan almuharram saboda watan almuharram wata na mai tsarki ba sa yin yaki a cikin shi hatta lokacin jahiliya ba a yin yaki a cikin su wani ashhur hurum din dukkaninsu ba sa yin yaƙi a ciki to idan lokacin da yake ba a yin yaƙi ya samu sai su samu dama sai su to su wuce ta wannan garin ba tare da sun taba su ba su zo don annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi to kun ga alal akalla a shekara bai su samu damar zuwa wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sau ɗaya ba kenan to shine suka mai korafi akan cewa rasulullah ka gaya mana abin da zai amfanar da mu kafin wancan lokaci ya zagayo shine annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya gaya musu wata wasu daga cikin maganar da zamu karanta yace amurukum bi arba'in ina umarta ku da wasu abubuwa guda hudu da suka ce umarce su da wani abu shine ce to ina umarta ku da wasu abubuwa guda hudu yace al-imanu billahi ina ina umarta ku da ku imani da Allah madaukakin sarki hal tadruna mal imanu billah sai annabi ya tambaye sai ce shin kun san abin da ake nufi da imani da Allah hakikanin imani da Allah sai ba su amsa shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wa iqamus salati sannan kuma tsaye da sallah kun ga tsaye da sallah ya shigo cikin me imani bayani ake musu akan imani kuma sai ga tsaye da sallah da wanda tsaye da sallah menene aiki wa ita'uz zaka da bada zakka shi ma aiki ne wa sawm ramadan da azumin watan ramadan wanda shi ma aiki ne wa an tutu min al maghanim al khumsa sannan kuma ku bada khumsi a cikin ganimar da kuka samu idan yaƙi ya faru tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba kuka ci nasara a kansu kuka samu ganima to ku raba ganiman nan gida biyar ku ɗau kashi ɗaya ku ba wa wanda Allah maɗaukakin sarki ce a ba wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidil qurba zuwa ga- wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya bayyana saboda haka khumsi Allah madaukakin sarki ya riga ya bawa wanda ya bawa idan aka samu ganima dole ne a fitar da kashi 1 bisa 5 a bayar da shi Allah madaukakin sarki ya ce a ba manzo da makusanta da sauransu to wannan shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu wannan wasiyar to ƴan uwa mali shahid a wannan gaba ta hadisin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zai musu bayani akan menene imani hal tadaruna mal imani shin kun san menene imani da ya tashi fito musu da ma'anar imani sai ya sa musu sallah a ciki ya sa musu zakka ya sa musu ba da dukiya wannan din menene aiki ne daga bai suke yi saboda haka aikin gabai su ma sun shiga cikin mai kenan imani ashe kun ga imani baya tabbata sai ya an dora da mai da aiki bayan kudurcewa a zuciya da kuma mai da kuma magana wancan abubuwan guda biyu kadai ba su isa ba wa fi sahihaini aidan malai ce wani hadisin ya ƙara zuwa a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah ƙara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce imani da kuke kallonsa yanki yanki ne har yanki saba'in da ɗoriya ko kuma yanki sittin da ɗoriya wannan shakka ce daga cikin mai rotuwa ne shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi saba'in da ɗoriya ko kuma sittin da ɗoriya ba annabi ne ya shakka ba ina fata an fahimta yawwa shi wanda ya royi daga cikin ɗaliban da suka rawaito hadisin daga sahabai su ne suka manta cewa shin saba'in malamin su ya ce musu ko kuma sittin to kada su ɗorar da abin da suke shakka a kan sai suka kawo dabbi ina fata an fahimta ko dai wanne a ciki akwai gaskiya a ciki in aka ce albibu ita ce lambar da ta fara daga uku zuwa tara shi ne albibu daga uku zuwa tara kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce alif lamin ghulibatur rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalbihim sayaglibuna sai ce me fi bidi isni bidi isni shekaru uku zuwa tara a wani lokaci wancan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa zai faru to da aka ce 60 da doriya ma'ana 60 da uku zuwa 69 a wannan lambobin anan yankin imani yake kuma kowanne ɗaya daga cikin yanki yanki 70 da kaza ɗin ko 60 da kaza dukkanin su imani ne idan ka ɗauke shi kayi abin da yake na imani idan ka aiki da shi kayi abin da yake na imani daga ciki akwai abin da yake kudurin zuci ne a cikin yanki 70 da doriya din nan daga ciki akwai abin da yake fada ake da baki akwai kuma abin da yake aikatawa ake ina fata fahimta yan uwa mali yace Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa afdaluha mafi falalar yanki daga cikin yanki 70 da doriya din nan ko 60 da doriya na imani qawlu la ilaha illallah shi ne faɗin la'ilaha illallah shi ne mafi girma ita ce kalmar shahada babu kamata a cikin yankin imani gaba ɗaya tun da ita ake shiga addinin musulunci ita ce ake kafircewa ko a ƙin aiki da ita kuma a fita daga addinin musulunci wa adnaha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce na ƙasa daga cikin yankin imani imatatul adha anit tariqi shine ɗauke ko kawar da duk wani abin da zai cutar da mutane daga kan hanya duk abin da aka ajiye shi idan wani ɗan uwanka ya zo wucewa zai cutu ko ta gangan jikin shi ko ta ganin shi ko ta jinsa wannan dole ne a kawo da shi duk ya ya shafa ko ka ajiye abin da mutum idan ya zo ya gani zai cutu kamar mutum ya je bayan gida akan hanya ina fata an fahimta bayan gida akan hanya inda mutane suke wucewa mamarun nas inda ya kasance wajen wucewa mutane kawai mutum ya je tsuwa na ya fitsari a wajen kawai bayan gida a wajen misali duk wanda ya zo wucewa ya gani yi Allah isa sai wani addu'a ta bi shi shi sa a cikin wancan hadisi da annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ke cewa ku guji la'anta guda uku ku guji Allah madaukakin ku guji mutum ya zo ya ce Allah tsine wanda ya kaza guda uku daga ciki akwai mutumin da ya zo kan hanyar mutane ya musu bayan gida dan mutumin da ya zo wucewa zai ce kai amma wanda bai kyauta shi ne lafazi mafi sauƙi da mutum zai amfani da shi amma wani mai zai ce Allah ya tsine masa albarka duk da dai ba abu ne mai kyau amma wani abin da zai faɗa ke to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ku zuwa ku zuwa nan tsinuwa haka nan abin da idan mutum ya zo zai ci karo da shi ya buge da shi ko abin da ya kama da haka kamar mutum ya zo ya ajiye duwatsu akan hanya ko ko hanyar da mutane suke wucewa ko mutum ya zo ya zubar da yashi hanya ce ta mutane idan dare sai mutum ya zo da gudu akan babar ko sai ya shi a saman yashi ba abin da ke faruwa ba kenan wallahi sai mutum ya zo tsakiyar hanya inda mutane suke wucewa sai ya zubar da yashi wani ya to akan kekensa shi ba fitila da daddare da gudu kawai sai ya ji shi a tsakiyar yashi a sama shi kenan ka cutar da shi wani zai wuce da mota sai ka sa shi ya kauce kauce wadda an bai wasa ba sai ya shiga cikin kwata ka cutar da shi sai Allah madaukakin sarki ya tume ka haka nan duk inda ka san hanyar mutane ce abinda zai cutar da mutane kunnuwansu nan ma ka kiyaye shi ka zo ka kunna kiɗa ka kure ka damu mutane a unguwa duk wanda ya zo wuce sai ka cutar da shi ka hana jin magana shi ma sai wannan Allah madaukakin sarki ya cutar da mutum Allah madaukakin sarki sai ya tume mutum akan wannan ba daidai bane saboda haka yan uwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kawar da abin da zai cutar da mutane da kan hanya imani ne to sai ku fahimci cewa aiwatar ko kuma sanya abin da zai cutar da mutane akan yashi kuma menene kenan ina fata an fahimta yawa ko yawa tunda annabi ya ce ka kawar da shi imani ne shi kuma ka zo ka sa abin fa to shi sa mu kiyaye yan uwa abubuwa ne kanana kanana wallahi da muke daina su kayi ka manta ma kayi amma wallahi adadin mutanen da ka cutar goma, ishirin, talatin, arba'in, wallahi sai Allah ya muku hisabi idan wani mai hakuri ne ya yafe maka wallahi wani ba zai yafe maka ba kuma Allah baya barin haƙƙin wani akan wani wallahi sai Allah ya fitar da maka sai ya fitar masa da da haƙƙin sa shi yasa duk abin da ka san zaka yi ka cutar da dan uwanka ka kiyaye shi ba abu ne mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani yanki ne ita ma na imani shi yasa a wasu rawayi suka tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da kunya da imani yan biyu ne alhaya'u wal iman tau'ama ne da kunya da imani yan biyu ne ba sa rabuwa duk inda aka rasa kunya to imani ma zai tafi ina ba ta fahimta shi sa ka duba duk mutumin da aka ce ba da ba shi da kunya to zaka same shi ma ayyukan imani ba su dame shi ba Allah duk mutumin da ba shi da kunya ayyukan imani ba su dame shi haka al'amarin yake inda mutum zai iya fetsare idansa ya wanke kafarsa baya ganin kowa da baya jin kunyar kowa to zaka samu zai iya komai komai bai dame shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi idza lam tastahi ko idza lam tastahi di ya tabbata fasna ma shi ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace daga cikin abin da aka samu na zance na hikima na annabawan farko shine duk mutumin da baya da baya jin kunya to ya aikata abin da yaso kuma haka ne za ka samu kai abinda kake gani idan ka aikata shi idan ka aikata shi sai ka daina fitowa wani sai daga shi ya yi agawa mutane kuma yana ta dariya yana ta yawon ba abinda ya dame shi ba abinda ya dame shi shi ne wani irin masu wa'azin turmin nan hadahun Allah yake ba da labari cewa wai idan abinda ka ji mace ta yi ta ce na kusan ji kunya wa'an kai ne kai sai ka bangare kagon na ai sharri yau iyaye mata ko idan ka ji mace ta abu ta ce kai wallahi na kusa in ji kunya an kai ne kai wallahi sai dai ka bangare saboda babban abu ne a wajen kagon na yi wa'azin su ne na masu wa'azin tuni ba gaskiya ba iyaye mata suna da kunya kwarai da gaske Allah madaukan sarki ya shirye da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kunya ma wani bangare ne na imani to yan uwa kun ga kawar da abin da zai cutar da mutane da kan hanya imani aiki ne shi ma saboda haka aiki yana cikin imani haka kunya ita ma wani abu ne da mutum zai ɗabbaƙa ta a cikin ayyukansa saboda haka kunya ita ma mece ce imani ce kuma aiki ce malai ce walaysa shay'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa salata babu wani abu daga cikin ayyuka wanda idan ka bar shi kai tsaye ka kafarta ko kuma idan ya bar shi kai tsaye ya kafarta sai sallah faman tarakaha mutlaqan wanda ya bar sallah gaba daya haka kawai daina yin ta musulmi ne amma kawai sai daina yin sallah ya ci gaba da harkokinsa malai ce to faƙa da kafara ya kafarta ajma ala zalika sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai ce dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun yi ijma'i akan haka qala abdullahi bin shaqiq babban sahabi abdullahi dan shaqiq yake cewa lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra salam babu wani abu da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suke ganin shi barin shi kafirci ne idan ba sallah ba yace babu abin da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suke ganin mutun ya bar shi ya bar addinin musulunci sai sallah ina fata an fahimta yawa malaita rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi yan uwa abin da ya shafi barin sallah kafarta wanda ya bar sallah gaba daya wannan magana ce da malamai sun yi maganganu masu yawa akan ta sosai kuma an yi sabani ibn qudama a cikin al-mughni ya hikaito maganganu masu yawa kamar yadda ibn abdul bar abu umar a cikin littafinsa al-istizkar shi ma ya hikaito maganganu masu yawa abinda malamai suka ce yan uwa shine duk mutumin da ya bar sallah yana mai inkarinta to wannan duk malaman duniya gaba ɗaya babu wanda yake da ja akan ya bar addinin musulunci indai malami ya ba addinin musulunci ina fata an fahimci wannan ibara ko ma'ana mutum ya ce shi bai yadda sallah wajibi ba ce zai bai yadda sallah wajibi ba ce yi inkarinta to kun ga wannan ya karyata ya haramta abin da yake na me na halak saboda ko wannan haramta halak inda ya mai da shi cikin ya mai da shi kafirci ya fita daga addinin musulunci to amma mutumin da ya daina sallah shi ya yadda da sallah farilla ce wajibi ce a kansa ba kuma rina ce yake ba to amma kuma shi baya yi saboda wani abu na saban Allah madaukakin sarki ko kuma wani abu na shagala da ya shagaltar da shi to shine malamai suke sabani akan sa me hukuncin sa wasu daga cikin malamai kai tsaye suka ce duk mutumin da ya daina yin sallah haka kawai ko da ya yadda wajibi ce ya zama kafiri shi ina ba ta fahimta suka ce ya zama kafiri kuma yan uwa ba faɗin magana haka suka kai haka kai suka yi saka ka ba'a sun tokare ta da hujjoji daga hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga ciki akwai hadisi imam ahmad da imam tirmizi da imam nisani da imam nisa'i da ibn majah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da yake tsakaninmu da su su suwa kenan waɗanda ba musulmi ba abin da ya raba tsakaninmu da su shine sallah kawai sai annabi ya ce faman tarakaha wanda ya bar sallah faqad kafar ya kafarta wannan a cikin hadisi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai kawo maganar cewa idan ya batta yana mai inkarinta ba kawai idan ya batta yace ina fata an fahimta yan uwa akwai kuma hadisin da shi imam muslim ne rawaito shi daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda yake cewa a bainar rajul bainar rajuli wa bainal kufri wa shirk tarkus salah tsakanin mutum musulmi da kuma kafirci shingen da ke tsakanin musulmi da kafirci shine barin sallah malamai suka ce galibi a cikin alkur'ani ko hadisi idan kalmar alkufur ta zo aka sa mata alif da lam aka arrafa ta to tana nufin babban kafirci ina fata an fahimta in dai alkufur ta zo aka sa mata alif da lam to galibi abin da take dauka shine babban kafirci ba karamin kafirci ba saboda haka duk wanda ya bar sallah da ganganci ya daina yin ta suka ce ya zama kafiri wasu kuma suka ce a ai abin da ake nufi a wannan hadisin suka awwala shi suka ce ai kufurun ne duna kufri kafirci ne amma karamin kafirci bai kai babban kafirci ba to amma dai al-muhaqqiqun min al-ulama daga cikin malaman zamani kamar ibn Uthaymeen da ibn Baz su duk sun tafi akan cewa duk mutumin da ya daina sallah haka kawai gaba ɗaya daina ta ya zama kafiri inda aka ɗanyi saɓani shi ne a amanu sun makafaru sun ma'amanu shi ne wata rana yi wata ranya bata ina bata an fahimta yawa amanu sun makafaru ke wata rana ya yi sallah wata rana kuma ya bata to shi ne suka ce shi wannan menene hukuncinsa to kama ibn uthman shi yana gan cewa in dai mutum zai yi wani lokacin ya bata wani lokacin ya yi bata to shi wannan babban fasiki ne mujrimi ne babba katoto amma bai kai shi zuwa ga haddin kafirci ba ina fata an fahimta da gashi zuwa ga kafirci wasu daga cikin malamai fa su suna gani hatta wanda zai yi ta ya bata yi ta shi ma fa ya shiga cikin wancan layin ba amma wasu wasu daga cikin malamai da suke gani cewa a'a matakar zai yi wani lokacin wani lokacin ne baya yi to wannan ba amma duk mutumin da zai bar sallah haka kawai yan uwa kana sunan musulmi ka daina yin sallah wannan babu wani uzuri da iya ba mutum ina fata an fahimta kun ga yan uwa a shi sallah tana da mahimmancin da a cikin addinin musulunci ita ce kadai ake ganin cewa idan mutum ya bata ya ba addinin musulunci a cikin ayyuka saboda haka lallai ya kasance mun dage kwarai daga sai wajen kula da sallah da dora iyalanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da duk wanda sai kusa da mu akan sallah da kuma kula da ita da rashin da rashin wasa da ita dan wallahi irin wannan abubuwan sukan fara yawa wani wani wallahi sai ga dama yake sallah yaro ne ya kai shekarun balaga ya girma amma wallahi sai ya ga dama yake sallah idan yi asuba an tashi saboda baban sai yana gida zai tashi shi ta karfin tsaya sai ya je yayi idan ya yi ajin asuba ya dawo to shi kenan ya fita kuma shi kenan sai magarba a za da la'asar wallahi wani ba zai ba wato wani lokacin ma shegantaka ta kashe shegantaka idan aka tashi yara su je sallah da sauransu wani sai ya samu ruwa sai ya je kofa ɗakin sai ya jijjiga shi da ruwa sai kuma ya bacci sa kada kai sallah eh ga ruwa nan nayi alula a bakin kafo wallahi kuwa wai yayi alula gashi shikenan to nan jijjiga ruwan da kaje kai adama alula ka yafi maka sauki yafi maka sauki saboda wancan aikin da kaje kai shi ma ka bata lokacin ka ne amma saboda abin ne shi dan shi abin da yake gani je jijjiga dakin nasa kuma ya kwanta yafi mai sauki saboda kan uwa lalle ne lalle mu ci gaba da kula da sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كما يدعى الله مؤكد سركي إلى قد أن نبغى الله كأمر تئيا لك عليه صلى الله عليه وسلم واصطبر الاستبار شيني سيا واد جاجر تيوا دا كفيوا akan kula da lalle iyali sai sun yi sallah ba wai kawai kaje kace kai kun yi sallah fata a al-istibari ba haka bane sai ka tabbatar ku je ku yi alula ka tsaya su je su yi alula ka sako su a gaba ku to masallaci idan baka nan lokaci zuwa lokaci ka rinka bugo waya matar gidan idan aka gaisa suwa da sun yi sallah a ga sun to aje a sa su je su yi sallah wallahi sai mutum sai mutum ya haka sanin zai fita wajen Allah madaukakin sarki sai mutum yana yin abin da ya kamata amma kai kai sallah ka tashi ka to masallaci ka zo kai sallah yara ba su sallah ba wallahi baka fita wajen Allah madaukakin sarki ba akwai sun rana aka ba idan kai super tunda suka zo ta tsatsanka ta dalilinka akwai haƙƙi mai girma naka a kansu dole sai sun yi abin da ya kamata to lallai musamman iyaye idan yaro yanzu haɓar irin ƙananan yaran da ake riko hannunsu a kawo da musu masallaci tun suna shekara biyar shida da suka taso za ka ga yaro idan ya girma wallahi ba ka buƙata ka ce mai je masallaci ya riga ya saba abin ya zama masa jiki to abin da ya kamata kenan tun yara suna ƙana mu rika tsokarin koya musu sallah idan zaka sallah a gida ka ce masa je ka yi alwala dan karamin yaro shekara uku bai masan abin da bai je ya jika kansa ya jika kansa ya zo ya dungura shi kenan hakan dai wannan dungure dunguren da yake haka yake koyi sallah lokacin da ya fara girma zai gane cewa bai ce wannan wani abu ne mai muhimmanci wanda babana kullun sai yayi kullun muhimmancin sallah da girman ta yana shiga zuciya sai ya taso yana son sallah amma tun yana tun yana karami bai san a ce masa mutum masallaci sai da girma kawai a ce masa tashi ka je ka sallah dai da kawai an takura masa saboda haka 'yan uwa dole mu aiki sosai akwai aiki ja a gaban wajen umartar iyalinmu da sallah saboda sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ya sakaci da ita wallahi Allah madaukakin sarki ana tashi kiyama zai kalle shi shi yasa za ku ga ita ake fara auna wani akan mizani da an auna ta an ga tayi to sauran ayyukan ma sai a ce to a bar shi ya wuce a bar shi ya wuce amma fa da an ga tana da matsala a ce komai a kawo shi komai sai an kawo saboda an san mutum akwai matsala a fitar da shi kenan tunda bai kiyaye sallah ba ba wani abin da yake kasar sallah da zai iya kiyaye shi duk abin da baka kiyaye duk mutumin da bai iya kiyaye sallah ba to babu wani abin da yake kasar da sallah da zai iya kiyaye shi yadda ya kamata to shi yasa sai a ce komai a kawo amma idan ka kiyaye sallah to sai a maka kyakkyawan zato duk abin da ba sallah ba za ka iya kiyaye shi kamar yadda annabi kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa duk wanda ya tsaye da ita to ya tsaye da addini faman bayya'aha fahuwa bi ma siwaha adiya wanda ku diya tozarta ta duk abin da ba sallah ba zai iya tozarta shi fiye da yadda tozarta sallah Allah madaukakin sarki ka ba mu iko kiyaye sallah da dabbaka ta akan mu da iyalan mu gaba daya Allah madaukakin sarki kuma idan mun yi Allah ka karba mana ina gani sai mu dakata anan yan uwa saboda lokaci sai gobe insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sai mu kokari mu kammala babin mu shiga sabon babi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله